shida ga watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar 4 ga watan biyu 2026 kamar da aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a wannan littafi mai taken addurarul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin manyan malamai a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah ya warasuwa hijira shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin daidai wannan kuma shine darasinmu na saba'in da takwas a jerin darussan littafin a ƙarƙashin kitabul abu'ima littafi da yake magana kan dangogin abin da ake ci ko da hausar mutanen Nijar dangogin cimaka ba ƙarƙashinsu akwai wata hanya da ake samun cimakar daga gare ta ita ce hanya ta asaibu farauta to wannan al'amari na farauta shine kullawa babi anan mala yace bismillahir rahmanir rahim babu saidi babi da zai magana akan farauta ko babin farauta in an ce asaidu shine abin da yake ce mashi alistiyadu wani yanayi ne ko wata sana'a ce ko wata ɗabi'a ce da larabawa suka ɗabi'antu da ita har ma idan ana lissafa manya-manyan sana'o'i da hanyoyin samun cimaka ko abinci ko arziki da dukiya har ma a rayuwar larabawa akan kirga farauta daga ciki shi yasa lokacin da aka yi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wahayi yasa wannan cikin abin da ya halatta wa al'umma Allah ya sanar da shi an halasta wa al'umma farauta sai dai kawai aka yi kwaskwarima aka ɗanyi gyara daidai gwargwado dangane da yadda aka samu su al'ummar larabawa a rayuwarsu ta jahiliya suna gudanar da wannan sana'a to malam ya buɗe ya ce masu yi da bisilahil jarihi wal jawarihi kana halalan idza zukira smullahi alayhi ya ce ma shi da duk abin da aka farauta bisilahil jarihi da makami wanda yake aljarihi mai iya jin rauni wanda zai iya huda dabba ko ya yanka dabba ko ya tsaga ta banda wanda zai taɗi wal mawquzatu kenan wannan to banda ita to duk dabbar da aka farauta da irin wannan makamin kibiya na iya irin wannan a harba ta huda ko ta caki wani wuri ko ta huda shine ta huda wuri kuma ta fita ta yi gaba ko kuma ta huda ta tsaya ko ta caki wuri ta fado to ya zama sila jare ko kuma abin da aka yi da mashi shi ma yana irin wannan a wurga mashi ya tafi da ƙarfi shi shi ma ya je irin abin da ake tsammanin kibiyar za ta yi ko ya huda ko ya farka ko ya yanka ko kuma abin da aka farauta da abin nan wata wuka wadda take da kaifi wadda za iya wurga ta a wani yanayi na ƙwarewa to inda sun iya zuwa suka yanka ko suka kegi ko suka huda ita dabbar to wannan abin ko wannan dabbar ana iya cinta a matsayin dabbar da aka farauta nan ya faɗi silahul jare kaga mu abubuwa ne da ake na makamai na yau da kullum wanda ake ko da karfe ko da tasa ko da tagulla da makamantansu ko kuma ayi amfani da karfe da katako ko itace ta yadda za a haɗa su don yin wancan aiki na in an harba ko an jefa ko an soka a iya samun dabbar da aka hara to duk dabbar da aka farauta da irin waɗannan kayan farauta na gargajiya ko kayan farauta na zamani wal jawarihi da kuma duk abin da aka farauta da gabbai shine dabbobi masu rai waɗanda aka horar kuma suka iya farautar to duk dabbar da aka same ta a haka to wannan dabba duk dabbar da aka farauce ta da waccan dabbar to ita ma za a iya cinta shine misali a ce a horar da kare ta yi farauta da shi bayan ya cika sharuɗan farauta da ake nema ko kuma a yi amfani da shahu madadin yawo da yake yi ya farauto domin kanshi to sai a bashi horo sai yawo farauta don mai gidan shi ko kuma a yi amfani da al'uqab gaggafa wani tsuntsun ne shi mai kama da shahu na da ƙarfi da sauransu da kare da shahu suna cikin manyan abin da ake farauta da su ko musulunci ya halasta duk da hadarin aje kare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kewaye aka cire karen farauta to da yawa al'umma sauki da kare da shahu suna da wasu ababe na baiwa in ka samu littafai da suka yi magana akan alhayawan kawai in ka ganshi ka dauka ka karanta babin kare ko kausi da aka kulla na kare daga ci abin da kare ke da shi wanda ɗan adam bai iya kamo shi ba shine ɗan karen jin ƙanshi ya nunnunka ɗan adam jin ƙanshi su da kai yanzu in aka aje abu jikin hanyar ruwan can zai wuya kai jin ƙanshin abincin to kare ko in ka aje ninkin can wurin zai iya jin ƙanshin shi kuma in ya ji kai yanzu da za ka ji wani ƙanshi na tashi sai kai ta kame kame ta ina yake fitowa kare cikin ƙanƙanin lokaci zai tantance daga inda ƙanshin ke zuwa kuma in ya tafi wurin zai je to yana da wannan baiwar shi kuma shaho baiwar da aka yi mashi ɗan karen gani suna cewa ya ninka mutum gani so biyar su da yana wannan saman da kake ganin shi kilomita biyu tsakanin shi da teku zai hango ruwan tekun kuma zai hango inda kifi a wurin shi yasa kar kai mamakin wai da ya ɗauki ɗan tsako ɗan tsako mai ruwan ƙasa akan ƙasa kusa da ƙasa kilomita biyu a sama zai hango shi kuma zai auna shi cewa yanzu aka firgita ɗan tsafon nan ma ina zai yi ce haka zai yi to da aka sai ya tare shi ta can ko kuma yawo harin da cewa in ya matsa shi ma ya shirya matsawa shi sa za ga ya wani irin sulmuyuwa har kai tsammanin zai daki ƙasa ya fi ka ganin cewa ƙasa ya tinkaro kuma yana kallanta sai ya zo tsakanin shi da ita bai fi ɗan yatsa ɗaya ba sai ya koma sama ko ya ɗauka ko ya koma sama shi sa ka je jikin teku za ga yadda yake farauta akwai abin da ban sha'awa daga cikin waɗannan shahunan ma wanda ya ƙware wajen shiga ruwa wani zai iya shiga ruwa don kamar mita goma kamar kafa talatin in ya zo ya hango kifi daga can sama kilomita biyu zai hango kifi a ruwa mita goma mita sha biyar to idan ya zai rugo a guje daga sama kawai ya fada ruwa in ba ya saba kafin kifin nan ya ankara ya sa kumba ya damke shi sai dai kawai ana turo ruwa sai ga ya fita sai sama an samu abincin ranar in ya koshi kuma shi shikenan an gama to ina ababe guda biyun an halattar mana da cewa a iya farauta da su a matsayin aljawarihu waɗancan kuma as-silahul jariha to duk abin da aka farauta da karahuna ila abin nan kayan farauta ne na karafuna na gargajiya ƙila makamai ne na zamani asilahul jariha ko kuma wanda aka farauta da aljawarihu dabbobi kamar shi karan kamar shi shahon in ma za ka iya horar da damisa ko zaki ya rika maka farauta to shi kenan inda ka ba shi horon kuma ya zama al'asadul mu'allamu to shikenan sai ka je kai da shi ko azzaibul muallamu ko azzaibu al muallama mala yake cewa kana halala duk abin da aka farauta da waɗannan ya zama halal da sharadin idza zikra smullahi alayhi in an ambaci sunan Allah lokacin harbawar ko lokacin wurgawar ko lokacin sakin dabbar in shaho ne sadda za a sake shi sai bismillah idan kare ne sadda za a sake shi sai a ce bismillah idan mashi ne sadda za a wurga shi bismillah in kibiya ce sadda za a harba ta bismillah da sauransu in aka yi haka to alhamdulillah zai zama an sami dabba ko abinci na halal shi irin wannan wannan yanayi da malam yayi mana bayani na halaccin farauta bayanai ne da suka tabbata a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ciki kamar akwai hadisin Abu Sa'labat al-Khushani wanda ya zo a cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim yake cewa na zo na ce ya manzon Allah ana bi ardi saidin ya rasulullah ni Allah gashi ya kaddaro man zama a yankunan da ake farauta ni mazaunin karkara ne cikin manyan sana'o'inmu akwai farauta to kuma gashi na zo na musulunta ina so in koyi addini yake cewa ta rasulullahi asidu bi qausi wani lokaci ni kan yi fita farauta da kibiyata wa bi kalbil muallam kuma wani lokaci ni kan fita da kare na wanda na horar da shi farauta wa bi kalbil ladhi laysa bi muallamin kuma wani lokaci ina fita da karen da ba a horar ba fama yasluhu li a cikin waɗannan ababe da na ambata guda uku wane ne ya inganta ya halasta gare ni in ne farauta da shi in ci dan bai ce mishi ma shitta bi qausika fa zakarta fa zakarta smallahi alai duk abin da ka farauta da kibiyarka matukar ka ambaci sunan Allah akai to fa kul annabi ce ka je ka ci wa ma shitta bi kalbikal muallam haka duk abin da ka farauta da karanka din nan horare fa zakaru tasmallahi alai ka ambaci sunan Allah a karan lokacin da zaka sake shi fa kul to shi ma ka ci wa ma sitta bi kam bi kalbika ghayril muallam amma abin da ka farauta da karanka wanda ba a horar ba fa adrakta zakahu kariski wata dama ta iya yanka shi ka cin mashi akwai raguwa rai kuma ka yanka shi to shi ma fakul ka ci har da'irar da aka hara haramta shi ne da'irar abin da karen da ba a horar ba ya farauta kuma ya kashe to sai ka ce in ka riski dabbar da ranta shi ma abin da ke kanka kawai sai ka yanka da sunan Allah sannan sai ka ci kayanka to wannan karen da ake ta magana shi al-muallam shine suke cewa sai karen da ya cika waɗansu sharuɗa idan ya cika waɗannan sharuɗa babu laifi shi mai karen sai ƙoƙari sai ya abin nan sai ya amfani da shi na ɗaya in aka tsawatar da shi zai tsawatu ana la'akari da wannan ta ce mashi je ka ya je ya dawo ya dawo to kaga wannan ya fara samun ya samu ilimin farko ya gama 100 level kenan ko cewa yana karbar umarni sannan wa idza akhadhati sayda amsaka idan ya kama farautar kuma zai tsaya mana ya san abin da ya sa ka tura shi amma yanzu in ka ce je ka ya tafi dawo ya dawo sai ka hango wata gada sai ka tuna mata ya bi ta da ya kama sai ya tsaya yana jiran ka zo ka karɓa kayanka to wannan ya samu ya gama 200 level kenan amma da ya kama sai gaba ya nemi kwarin kogo kogon dutse ko kwarin rafi to kaga wannan ya faɗi mataki na biyu mataki na uku shine Allah ya akula mimma akaza ya zama na a ɗabi'ar shi baitin abinda ko da zai aje makan kada ya zama na in ya kama kafin ka zo kuma sai ya fara ci ya zama in ya kama kawai kai zai jira to aka ce in aka gwada shi so uku a haka je ka ya tafi dawo ya dawo aka yi mashi haka mata har tashi uku ya je ya kama ya jira mai abin ya je ya kama bai ci ba aka gwada shi so uku ya ci karen ya zama alkalbul mu'allam wa ma ullimtum min aljawarihi تعلمونهن مما علمكم وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله kun horar da su kun ba su ƙwarewa to in ya cika wa'annan sharuɗa to shine sai a ci sai ce wa masu da bai gaira zalika amma duk abin da aka farauta ba da wannan ba fala budda min at-tazkiyati babu makawa sai an yanka duk wanda duk abin da ya saba ma wannan to shi kuma sai an yanka kaga kenan abinda aka fyade da sanda sai an yanka abinda aka harba da gwafa sai an yanka saboda suna cewa ita gwafa sai dai idan gwafar tana da ƙarfin da za ta iya alharaku in ta samu dabbar za ta iya hudawa amma in dai tsuran dukan dabbar za ta yi to wal mawqudatu kenan ai ko wanda aka wanda aka fyaɗe kenan ka zama fyaɗe ta aka shi yasa suka ce koda mashi ka wurga nan ne tsinin ka wurga ya tafi tun sai da ya je kusa da dabbar sai ya juya ko sai ya maki dabbar a kai kafin ka je ta mutu haramun ne kaci ya koma babin da suke ce mashi as-sayyidu bil mi'radi ba a cin dabbar da aka farauce ta da mi'rad sai dai idan da mashin ya juya a haka shi ma nan ka sa mashi wasu fukafukai sai ya farke ta da wannan fukafukan ta fadi to yanzu za a iya cin wannan to kaga gwafa ita in ka harba galibin ba hudawa take yi ba fyaɗewa take yi to in ka harba da gwafa ka je ka cimma dabbar na da raguwa rai sai ka yanka ya halatta ka cimma ta mutu shikenan sama ana yi da bindiga ita bindiga suna cewa tana hudawa hudawar da ta ɗara hujin kibiya ko hujin mashi ko hudawar wuka an wurga ta to da ka ya halatta ai farauta da bindiga kenan to kenan abinda aka farauta da gefen sanda aka wurga aka tade ta ko aka tade ta da dutse ko aka tade ta da dai wasu abubuwa haka ko na zamani ko na gargajiya to shine wa masu yi da bigairi zalika fala budda min at-taskiya irin wannan ba makawa sai an yanka da ka harba da ka harba da gwafa sai kai maza ka ruga wurin lokacin ma tana buge-buge ta da ku to sai kai maza sai ka yanka ka'ida shine in dai jini ya gaba kamar yadda zamu ji a gaba khalas sai ka dauka ka ci amma kana zuwa ka cimma ta riga ta gama shuru shurunta ta mutu to dai kamar yadda ita gefe dan kada ta kashe maka kasuwar saura kada su ga cewa nan layin ana kashe bareyi su daina bi sai ka saka ta a lungu ba za ka ci ba na malikum wannan wannan ba tarko ko tarko da ake fara gari kuma yake illata shi dabbar wani lokacin ba ba shi ne kan mutu
shi shi shi shi tarko idan idan ya kashe ya haƙuri yake galiban kamar yadda mafi yawan malamai suka ce in ya kashe sai dai kai tsarin da zai zai rike ta tsarin tsarin da zai rike ta idan ya rike ta ya kanannade ta ta kwana ta ƙara kwana baka zo da wuri ba ta riga ta mutu in kuma sai ka kokari ka warware ta a rage asara kar ta mutu kuma ta lalata maka tarko sai ta wari sai da in ka kafa shi nan gaba sauran dabbobi za su gane cewa tarkon macin yan uwansu ne kamar tarkon ko na karfe ne ko na ashuta ne wanda suke ce ma'ashis da sauransu na eh ya dama biya halarta an dai ya halarta su su ci ya halarta su sayar ya halarta in ka duba can a dake cikin suratul al-imran a suratul maida kuma za ga har su ma masu farautar kuma akwai ilimi a kansu mukallibina tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah dole he ka san wani abu sannan ka horar da kara amma irin farautar da ake yanzu ba farauta sunanta ba sunanta lahau zaka duk abin da suka kaso ba za a ci ba to da karan ba horarre bane shi ma kuma mai karan shi kuma ba mai ilimi bane kalbu dan kalba bane abu to sai ma da yake cewa nani eh wa idza sharaka wa idza sharaka al-kalba al-mu'allama kalbun akharu idan wani karen na daban yayi tarayya da karen da aka horar lam yahilla sayduhuma farautar su bata halasta abinda suka farauta baya halasta kai ka fito da karanka al-muallam wannan ma fito da karin shi al-muallam ku biyu ga wani shi kuma na uku ya biyo ku shi kuma karin shi jahilun murakkab sai kuka ga barewa ko gada sai kuka cinna karan ku ku biyu abin nan kwararre mai ilimi horare sai shi ma wancan ya cinna karan shi shikenan da kafin ku karuso wurin sun cire ma gadan nan makogoro sun koma a gefe suna ta shisheka suna jiran ku karusu karnuka uku biyu malamai ɗaya jahili yanzu sai dai ku ban masa su ci eh ko rage cefa na rana amma baya halasta ku ci an ce saboda ya ce jahilin ciki jahilin ciki ya haramta a ci wannan dabba amma in naku ne duka ƙwararru naka kwararre nashi kwararre naka muallam nashi muallam ya halasta ko da kun cin mutum kashe za ku ci saboda naka fi haddi zatihi yajuz akalu ma qatal wa zalika fi haddi zatihi yajuz akalu ma qatal to tunda haka ne sun yi tarayya cikin illatul hukmi din akwai hadisi na adi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma lam yashrukha malami ya sharaka kalbun laisa ma'aha ya halatta ku ci duk abinda ka ci abinda karen ka ya kama karen nan naka da aka horar matukar wani kare bai tarayya da shi ba matukar wani kare bai tarayya da shi ba to sai yake cewa wa idza akala al-kalbul mu'allam wa nahwihi ko wa nahwahu min as-sayd idan al-kalbul mu'allam kare wanda aka horar ya kamata ya zama wa nahawuhu da makamantan shi ya ci minas saidi daga farautar da ya kama ko ya ci wani kaso mafi yawa ko ya ci rabi 50-50 ko ya ci ɗan kaɗan to lam ya hilla baya halatta karan duk da malami ne to ya karya sharuɗan malanta kamar yadda muka wuto fa inna ma amsaka ala nafsihi wannan karan annabi ce wallahi ina ga ya kama ne kawai dan kanshi ya kama ne kawai dan kanshi ba dan kai ya kama ba idan kuma dan kanshi ya kama a to ba ba farauta fito ba kenan karatun da aka bashi da horarwa da aka bashi ba haka suka ce ya zama ba fa huwa idan ghairu muallam bai zama kare masani ba وإذا وجد السيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا idan aka sami dabbar farauta ba da wuqu'in ramyati fiha bayan harbin da aka yi mata ya same ta maitan aka same ta a mace walau ba da ayyamin ko da bayan kwanaki ne fi ghairi ma'in amma inda aka same ta ba a ruwa bane to kana halala to ya halatta a ci malam yuntan eh malam yuntan ko ko yuntan matukar basu yi abin nan ba annatin matukar basu yi wari ba matukar basu fara wari ba ya halatta a ci au yu'lam ko kuma matukar ba a gano cewa annan ladhi qatalahu ghayru sahabihi wanda ya kashe shi shine wani kibiyash nan wurin bai ci karo da duk bayanan da ya a baya ba abinda yake nufi anan wannan matsalar na faruwa sosai ga yan farauta ya ga barewa ko gada sai sa kibiyar shi ya saita kawai ya dora mata kibiya kawai sai ta ruga ya bi ta ya neme ta ya rasa gobe ya dawo kutsa nan kutsa nan can wajen azuhur sai ya ganta a wani lungu to yanzu abubuwan da zai la'akari da su ba su da yawa na ɗaya a ina ya ganta da ya zo sai ya ganta a ruwa to kai tsaye baya halatta a ci ko da a ranar ne ya harbe ta da safe can wajen azumar kawai sai je ganta a ruwa amma ta riga ta mutu amma ga kibiyar da ya harbe ta da ita kuma kibiyar shi tana da lamba to duk da ya tabbatar kibiyar shi ce yanzu in aka tambaye shi da harbin da kai mata da kibiya da ruwan da ta fada wani a cikin biyun ya kashe ta sai ce bai sani ba to dama ya ribuka ila ma la ya ribuka kai tsaye kawai zare kibiyar ka ka rage asara ita kuma ka ban ma masu ita na farko kenan na biyu ko kuma da ka zo sai ka same ta da kibiya biyu ka harbe ta da kibiyar ka sai ka zagayo daga baya ba ko bayan kwana ɗaya ka samu kibiya biyu a jikinta ɗaya taka ɗaya ta wani to yanzu abin tambayar shine shi wancan ƙwararren mafarauci ne ya cika ƙa'idojin shari'a za a iya ci dama ya ribuka ila ma la ya ribuka ko kuma na uku da ka tashi sai ka zo ka ga wata kibiya kamar taka kamar ba taka ba ko ma kwata-kwata ka tabbatar ba ma taka ba ce to yanzu ya za ka yi shi ma dama ya ribuka ila ma ba za ka ci ba amma ka tabbatar kibiyar da ke jikinta taka ci kuma baka same ta a ruwa ba ko baka same ta a wuta ba ka zo sai ka cimma kafafuwanta sun fada wani murhu har sun kone amma ga kibiyar ka iyanan kuma aka kona to yanzu baka sani ba wuta ta kashe ta ko kai ko kuma kawai da ka zo sai ka cin mata a bakin hanya wani mai mota ya tada kugunta amma ga kibiyar ka a jikinta to yanzu wai bugewar mai mota ya kashe ta ko kuwa kibiyar ka ko kuma da ka zo ka same ta a wajen wasu duwatsu wani dutse ya danne ta amma ga kibiyarka a jikinta shi ma falata a kudu duk wani abu da zai sa raba kafa ko ɗayan matakai biyu baya halatta a ci amma don ta kwana ɗaya ta kwana biyu ta kwana uku babu wata damuwa matuƙar ba wari ta fara ba ko ba ta yi bata kai wani mataki da in an ci za a cutu ba kila masana za ce a to nama in ya kwana biyu ko ya kwana uku to ba za a ci ba to kaga yanzu ana da dalili na shari'a ko kuma shawara ta ko matsaya ta likitoci saboda su a matsayin su na ahlul fanni ko ahlul khibara dole za a yi masa da'a irin wannan yanayi wa alaikum assalam wa rahmatullah no a to ai abin shi yan yazo ya gani ko kuma in ka kira shi to ka tabbatar da cewa zai yi abin da ya kamata zai iya yiwuwa ka san mai kibiyar amma da zai harba kibiyar bai basmala ba ila shi ma rashin tuna cewa ko sanin cewa bai basmala ba shi ya sa ma ya kibiyo bayan kibiyar to kaga amma in ka san zaka yi cewa na naga ka fita farauta ne ce jiya na fita farauta na ruwa ta barewa ta gudun mai ce gani gata ga ta nan nama sosai kitse na ta bayani da kanshi mutum da ta ce ya yi basmala sai zo ya ɗauka in ya san maka shi kenan ka iya karɓa ma amma idan kibiyar da ka gani ta wanda bai san farauta ba ne to shi wannan ma ba za ka faɗa mashi ba sai ka bashi gara a yi asarar ta tun da dai dama an riga an yi asarar tata to wayannan sune wasu matsaloli daga cikin ababe da ake kiyayewa a farauta kenan duka wayannan bayanan muka lura za su bamu wata sura da ke nuni da cewa ashe farauta ba harkar wasa bace harka ce ta sana'a bata gaza kai wanka ka tafi shagonka ba bata gaza ka shirya ka tafi gonarka ko lambunka ko fadamarka ba bata gaza kai wanka ka tafi ofishinka ko kamfaninka ba bata gaza kai wanka ka shirya ka tafi masana'antarka ko wurin aikinka ba duk ɗaya ne yadda can ba zai wasa da shi ba to nan ma ba za a yi wasa da shi ba amma a mai da farautar wasa a mai da ita daba a mai da ita fada a mai da ita ɗaukar fansa a mai da ita kaza a mai da ita kaza a to wannan kuma wani abu ne na gargajiya wanda ba addini ne ya zo da haka ba yana cikin ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani sharadi ko wata hujja ga yin haka wa alaikum assalam
aika da karen nan ko kuma wajen harbi sai wajen maharbar su biyu ne abokin sa tsiya kowanne kare shi suka dabbar su kowa ke kan da milla shi ma amma kuma a baɗe suka eh shine muka bayani da ko sun kai goma in dai sun kashe in dai ba jahilin kare a ciki za su ci amma in dai da guda ɗaya da ba horarre ba suka kashe haramun ne a ci suka bismillah suka yi wajen suka an dai in dai ai basmalar mu zaman kanta take sharadi ne da dole sai an cika shi karen ya kama ya jira ne shi zaman kanshi yake ko an yi wancan in ba a yi wannan ba ba za a ci ba karen ya kama ya bari kar ya ci zaman kanshi yake sharuɗa ne uku kowane sai ya cika a karan kanshi kuma wannan yana nuni ga shi karen da za ka yi farauta da shi rike shi ake yi amma kana tafiya yana bin ka zarau zarau ko kuma ya yi gaba kawai can sai ya dawo maka da wani zomo ya gwaguye mai makogwaro ka ci mushe wa ya sa shi ya kamo wa ya sa shi sai ka ce ai ka san karen nan yana da hankali eh na na fahimta har ya fi mai kara lalle karen nan ba karamin hankali gare shi ba tun da gashi shi dama ba dora mashi suratul maida ba gashi bai iya ba kai mai karin ne aka ce karanta suratul maida tunda zaka yi farauta ai igiya zaka samu ka rike mai sai kaga abin da kake so sannan zaka yi basmala ka sake shi malaman mazhabar malikiya ma suka ce da zaka ga zomo kai basmala ka saki karanka can sai ya dawo da gada ba za ka ci ba ba ita ka tura shi ba ba ita wani akaran ba ne ya sa ya canza yanayi baya bin umarni kenan bai bin umarni an tura shi wajen wannan wato ya gaba zai iya kama shi ba sai ya bi mai ciwon kafa ba kalbun ba ne mu'allam kalbun ne jahilun kaga jahilci har a dabbobi ba a san shi kalmar jahala tana zuwa da ma'anar rashin ilimi tana kuma iya zuwa da ma'anar wauta wanda ita ma rashin ilimin na kawo ta ala la yadhalanna ahadun alaina ko fa najhalu fawqa jahalil jahilina kamar yadda an tara shi kuma yake cewa ko fa idza laqita bi zalimin fa idza bunita bi zalimin kun zaliman wa idza laqita zawil jahalati fajhali in ka da azzalimi ka karama in ka da mai wauta kai ma fajahali ka zabga mashi wauta sai ku balan sai gane eh kai ma wai ba kan wallasa bane to wannan malaman malikiya suna kawo wancan a matsayin abinda za a yi la'akari da shi to sannan abu na biyu da suke kawo wanda za ga wasu masabobin ba sa kawo shine sharadi ne mai girma a wajen malaman malikiya ita farautar ta zama sana'a da ce to kaga gobe ba aiki akwai public holiday bari mu je farauta ya je ya wuni yawo bai kamo ko dan kuda ba shi ai na ji dadin fitan nan kaga har na shakata a wannan siyaha ya je ba farauta ba suna ta harkar ta zama sana'a ce za ga mu yan farautar ai sai an dora tukunya ko sai ce ku ban minti biyar sai dan zagaya cikin daji kawai sai ganshi da zomo ce to a sa wannan aimiya da shi yau to kaga wannan shi farauta shi ta sana'a ce to sannan su a kiyayi rikin harkar farautar a matsayin wani aiki na daba-daba ko na tada hankali ko na kisa ko na ɗaukar fansa ko na illata wani duka wayannan ababen za a kiyaye su don abin da aka farautar ya zama halalan tsaye ba halal mai daɗi to sai ce babu zabhi babin yanka in ka duba za ga akwai fiqhu sosai wajen tartib na abwab din ya fara da kitabul at'ima littafin abinci ko littafin cimaka sai zo babu said ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun abinci shine ayi farauta to idan an samo farautar fa akwai mas'alar yanka kuma ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun abinci shine dabbobin ni'ima waɗanda Allah maɗaukin sarki ya halatta mana samaniyata azwaj min adh-dha'ni ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayn amma ishtamalat 'alayhi arhamu al-unthayn nan ya faɗi jinsi guda hudu min adh-dha'ni ithnayn daga tumaki akwai biyu wa min al-ma'z ithnayn daga awaki kadduwai jajaye akwai biyu can akwai rago akwai uwar shi tunkiya nan akwai bunsuru akwai uwar shi akuya ko kadduwa yace wa min al-ibl ithnaini wa min al-baqar ithnaini ful adh-dhakarayn harrama am al-unthayn shima yace daga raƙuma ma akwai biyu raƙumi namiji da raƙuma mace me ake ce ma raƙumi namiji raƙumi ko sai dai yana da sunaye kala-kala ana cewa amale laraba kuma bayan ibul ana ce mashi afalayan guru na ilil ibuli ko kaifa hulikat ana ce mai jamal jamal al'ibulu sunan raƙumi ne yana da sigogi wajen guda hudu ko biyar da ake iya faɗar shi al'iblu in ka ga dama ka ɗaure ba'un in ka ga dama ka harraka ba'un to kuma akwai akwai nau'uka ko zababbu daga cikinsu to sannan daga shanu ma akwai guda biyu akwai saniya akwai bajini in ka haɗa hudunan hudunan shine zai baka samaniya ta azwaj wayannan dabbobi ne na ni'ima an halattar mana da mu yanka su mu ci kawai don jin daɗi ko don wadata kuma da su ne aka halattar mana ko aka shar'anta mana yanka na ibada yankan suna kudaden ka yanka jiminar da za ta yi kudin rago goma yankan ka bai yi badan ba a yankan shari'a yankan ibada da jimina haka ma ba za ka zo ka yi da doki ba wa in kana ja'iza ba za ka yi da doki ba haka duk wanda aka halasta cinsu in dai ba waɗancan ba to ba za ka yanka na shari'a da su ba wala khaila wala bighala wala hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu an gwamu tsakanin waɗanda aka hadasa da kuma waɗanda aka haramta to wannan maganar yankan yaya yake to sai fara da ta'arifin yanka me yanka ma anhara dama shine abin da ya zubar da jini anhara daga annaharu naharu kuma shine korama ko hanyar da ruwa ke gudana masalu da jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin ruwa mai kwarara mai gudana to duk yankan da aka yi in dai yankan na shari'a ne kuma yayi to shine ma an harar dama wani abin da ya kwararar da jini wa fara al'audaja kuma ya yanke jijiyoyi guda biyu jijiyoyi guda biyu su ne waɗansu jijiyoyi da suke tsakanin makogoro makogoro na tsakiya kaɗan sauka ƙasa kaɗan sadda kwantar da dabba akwai wannan jijiyar wadac in kaɗan yi sama kaɗan akwai ɗaya jijiyar da ake ce mata alwadac waɗannan alwadajani ɗin daga cikin ƙa'idojin yanka shi ne a yanke su ka yanke su a yanke su a tabbatar sun yanku yadda shari'a ta ce to sannan a tabbatar da jini ya zuba wannan saɓani yadda mun an zo yanka wata a ce ta shura ko shura ba shi a cikin alamomi na na halassin yanka ba shi a ciki a kwararar jini ake so ka ɗauko dabba ba yadda ta iya ba ta san ma inda take ba ka yanka jini ya zuba fa kuluhu halalan tayyiba ka ɗauko dabba ba ta san halin da take ciki ba ka yanka ba jinin da ya ɗiga to fala ta'kulhu fa innahu haram wa maita wannan dabbar ta zama mushi kuma hurrimat alaikum da maitatu waddamu walahmu da khinziri da sauransu yace wa zikra smullahi ya faɗi sharuɗa biyu ko na ɗaya dai ya kwararar da jini na biyu a yanki al'audaju na uku wa zikra wa zikra smullahi alai kuma da sharadin ambaci sunan Allah sharadi ne ko wajibi ne cikin yanka ambaci sunan Allah wajibi ne to inda ake tattauna to idan mutum ya manta fa idan mutum ya zo zai yanka katar ragon layyar shi da ya asusu ya siya saboda doki sai ya manta da basmala sai da ya yanke wuya da audaju kawai sai ya tuna bai basmala ba aka ce zai ci shi musulmi ne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ci albarkacin haka amma da gangan yace ina eh ai sanin da Allah yayi na cewa ni musulmi ne ya ishe ni daga ambatan sunan shi yace ba za a ci ba kuma yadda yan ɗari kuke cewa ko ilmuhu bi hali kafani an su ali wai sanin halin da nake ciki na buƙatu ya isa ba sai na roƙi Allah ba sai ga wasu wayo mutum baya addu'a duk da wannan ka'idar a zamanantan yanzu ba sa aiki da ita sosai eh amma goran ta mu suke yi ma sun fi kowa addu'a kuma sun san dai Allah ya san halin da suke ciki din to idan aka samu waɗannan sharuɗan guda uku to yanka yayi sai ya ce walau bi hadarin aw nahwihi koda da dutse ne ko wani shi yanzu kenan ana yanka da dutse kawa ba ka nema wuka ga saniyar ka na shure-shure sai ka ɗauko wani faskareren dutse in zai iya yanka maka ita yanka maka ita ya halasta ya halasta wa nahwihi da makamancin dutse kamar fallan kwano ko kamar gefen kwano ma kwanan kwanan cin abinci kamar roba wata kazar ka irin ta baturan nan jibi sallah kawai inci tana wani babbabbabba za ta wuce inda wata yin robar abinci zai ka maka ta zai maza ka ɗauko da ƙila ta yanka ƙila ta yanka ko gefen hularka ya shawanki ya kaifi zai yanka ka yanka annabi ya ce abu biyu ne ba a yanka da su shi ne ce malam ya kun sinna matuƙar ba haƙori ba ne ba a yanka da haƙori kawa ba kawa ba ka zakka sati sha biyu kana kiwo za ta ƙarisa sai ka samu haƙorin ka cije a ko kayanka ba za a ci ba ba a yanka da haƙori ba a yanka da haƙori sannan ya ce au zufura ko kuma ƙumba ba a yanka da ƙumba kazanka za ta mutu ƙumbar ka ce ka sa kau kau kau kau ta yin ka gama yankan ka wurgar ka gama yankawa ka wurgar sayyidul bashari ya ce ba a ci kuma ka san shi wayan ta tsi'uhu ta hatadu in kana son shari'a da gamawa lafiya to kai mashi da'a وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا to wayannan ababe guda biyun su kadai ne ba a yanka da su akwai hadisin Rafi' ibn Khadij a cikin sahih Bukhari da Muslim yake cewa na ce ya rasulullahi ya manzo Allah inna naltaqil aduwa gada ya rasulullahi gashi zamu hadda makiya gobe walaysa ma'ana muda sai dai ba mu da wukaki wuka na ɗaya daga cikin karikitai da larabawa ke masunaye da yawa takobi a wurin balarabe yana da suna ta kai ɗari biyar saboda shi balarabe ya riƙe takobi babban aiki ne mana muhimmin al'amari ne sai sa za ga suna ba shi sunaye da yawa to wuka ma tana da sunaye sun kai ɗari haka suke kiranta kala-kala rafi ibn khadijin ya ce rasulullah gobe za mu hadda makiya gashi ba mu da wuka faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ai duk da haka kuna da ababen yanka da yawa ka sani ka'ida shine ma an harad dama duk abin da ya zubar da jini wa zikrsumullahi alai aka ambaci sunan Allah akan wannan abun fakuluhu ku ci shi malam yakun sinnan aw zufra matikar matuƙar ba haƙori ba ne matuƙar ba ƙumba ba ce ya ce saƙo haddisu kuma an zalika kuma zan faɗa muku dalilin da ya sa aka haramta yanka da wa'annan abubuwan guda biyu amma sinnu amma haƙori fa azmun ƙashi ne haƙoran da ke bakunan majinsin ƙashi ne binciken wani bai gano haka ba wannan kuma mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gano haka kuma mun sallama sami'na wa ata'na ala ar-ra's wal 'ayn kenan yace wa amma az-zufru amma kaga ita kumba abin da yasa na hana ku yanka da ita famudal habashati abin yankan gwarawa ne kuma bincika so ku yi kamanceceniya da gwarawa ba in ce habasha su ne mutanen afirka ko bakaken fata ko kuma mutanen ƙasar habasha tsohuwa ba habasha sabuwa ba to kaga ya faɗi illatun nahyi din kenan sai yace wa ya harumu ta'dibu dhabihati ya haramta azabtar da abin yanka dabbar da za a kama a yanka to ya haramta azabtar da ita babu azabtarwa abita a hankali lallaba in menene inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليره ذبيحته ina ga duk wani ma'anan ya san yadda da ake yankan kaji da sallah ba a fitowa ma a tara su sai da fito da ɗaya ko a yanka ta ta gama shure shurenta a wuce da ita a zagaya kada ɗayar ta gani har ma jinin za a ɗan rurrufe kuma nan mun san din mun taso wata sunna da mun samo ta urfan duk dabbar da za a yanka ta dura mata ruwa koya ne sai dan bata ruwa mu lokaci ma dan bata dan tsaki da dan wasu ababe na ɗebe kewa na ta'anis to sannan sai a wasa wukar shi sa ka ce to yanzu idan mai yanka saboda bala'in kaifin wuka yanke kaifa suka ce yankan shi ya yi illa annahu a sa'a ya munana ba haka ake yi ba in aka yanka kuma waliyure zabi hatahu ya hutar da abin yanka shi ne zagayin an zo yankawa sai ka ga ba a kama kafafuwan akuya hudu duka a ɗaure sai ɗan ban mata ɗaya ta ɗan bubbuga ta iya abin da za ta iya ko to da wanda aka kayar da shi gaban surukar shi ba kafar da bai sa ba ta ita ma ɗan ban mata kafar da za ta ɗin wujijjiga amma raina ƙoƙarin fita ƙafafuwan da za ta harba kuma an ɗaure su aina littara ya ce fala to ana so a hutar da abin yankan da aka ba a azabtarwa ko kuma daga cikin nau'in azabtarwa kana gama yanka kazar sai ka wurga ta a durom na ruwan zafi a za ta aji ko kana gama yanka akuyar sai ka wurga ta wurin mai tukuba wurin gashi a ka bari ta gama shushurawa ya zama na babu ramakul haya dan wani burbushi na rayuwa ya zama na babu shi ko kuma ana gama yankawa sai mahauci sai ya zara da fida a la yajuzu ta'azibu wa yahrumu ta'azibu kenan haramun ne ai wannan azabtarwa yace wal muslatu biha sannan baya halatta a yi mata musla musla ita ce a daddatsa ta misali kaza ce ana ana yanka ta tana shure-shuren ta sai a wurgawa inji cikin ƙasa da minti ɗaya ya fi ya haya daddatsa hadihi musla musla yadda aka yi wa sai na hamza da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fada a shekara ta uku bayan hijira a yakin haibar a yakin yakin uhudu da aka ba a yin mutla sannan wa zabhu hali gairillah ai wa taharum ko wa yahrumu zabhu hali gairillah haramun ne a yanka dabba ba don Allah ba a yanka ma wani irin yankan a sha jini a cinaman nan duk ƙarya ne ƙarya ne sai to ai in an yi addu'ar ba za a karɓa ba sai an yi yanka a wace dole a sa yankan amma ka ce a to zan yi addu'a kuma zan yi tawassuli da ayyukan ɗa'a na gari daga daga cikin aikin ɗa'an da zai yi a yanka shanuncin a raba mutane kina masu samu na miya ko a ba wannan ragon layya a ba wannan ragon layya amma ka ce a a tattaro su a zo a kama a kwantar a yanka ku sha jini mu ci nama wannan baya halasta bai halasta ba kai ka yanka bai halasta ba ka saya ka bayar a yanka bai halasta ba ka goyi bayan a yanka sai yake cewa na ne wa idza ko yawwato muna da dabbobi da yawa waɗanda a shari'a ta halatta mana da tsuntsaye da dabbobi sai dai wajen yankansu sai aka ba mu salo kala biyu kawai ko dai a yanka shine a kwantar a yanka a yanka makoshi tare da wadijani ko kuma a yi suka ina gabara an ga yadda ake so kira kun wanda suke wurin haka ake mashi za a ɗaura kafar shi sai a sai a cake shi a nan akwai wurin da za a caka to wannan wurin da za a caka shi kuma haka ake mashi to amma akan samu akasi su dabbobin can da ya kamata a yanka sai a auna a ga ba za su yanku ba kila kuma sai dai ya yi asara kila sai dai ya yi asara saniya ta faɗa rijiya ba abin da ya leko sai ɗan nan wurin kawai kana sawa wuka za ta nan za ta gogi kankaran bakin rijiya amma in ka ce za ka soke ta yadda ake wa raƙumi to kuma za ta soku to yanzu ya za a yi ko kuma a'a zabo ne ka siyo gida ma na marasa lafiya ko tunda an ce yana da zaƙi kawai sai zaben na ya fir kawai ya sama sai ga sarkin baka ya dawo to wai ka iya ce ma sarkin baka a sauke mai lodi a sauko shi bismillahi ta'ala ko kuma a shi raƙumin ne da shi shari'ar shi shine a soke sai ya shiga yanayin da ba zai soku ba nan ɗin da zaka soken gaba ɗaya yana ciki sai ɗan nan sama amma in ka yanka zai yanku to shi ma ya halasta a juyo da shi a canza mashi sunnar shi ko hanyar shi a dawo da shi wani to shine ma da yake cewa wa idza ta'azzara dhabhu liwajhin idan yanka ya gagara ta wata daga cikin fuskokin yanka jaza ta'anu to ya halasta a suka ya halasta a soke saniya ya halasta a soke rago ya halasta a soke jimina idan yanka su ya gagara warramyu kuma ya halasta a farauto su a harbo su ka siyo zabo kawai ya hau ta bishiya ya ta ma rena maka wayo kyar kyar kyar kyar kyar kyar ya rena maka wayo to kuma sai ga wani sarkin baka ko kai ma ashe ba dama ne sai ka daga bindiga ka sauke melodi za ka harba kai basmala kafin ya faɗo ya gama shure-shure inda ruwan zafi kawai a saka a gyara shi kenan an fahimta na kai haka shi kenan to da haka ya halatta a yi irin wannan amma in sunnar su za ta yiwu to baya halatta gaskiya a juyar da su zuwa ga wata sunna ka zo kana kiwon zabi duk ka firgita su suka ki yarda da kai suka koma kwana a sama ka ɗauko bindiga kai ta harbewa to tun farko me yasa baka jawo su a jiki su saki jiki da kai ba dan me ba za ka yi musu wayo su shiga ɗaki ba a nemo ashuta mana a nemo keji a nemo keji ya ce wa kana zalika kazzabihi to wannan abin da za a yi masu yana daidai da yankan da shari'a ta ce a yi masu wata hillu mai tatani nan ne ko wa zakatul janini ko yanka dan tayi zakatu ummihi shine yanka washi shikenan ka siyo ka kun kun siyo wata saniya dikekiya kun yi ginsaminku da sallah ku goma ana feɗewa sai ga wani ɗa a cikinta zai wajen kilo goma shi ma tunda kun yanka uwar ɗazu to shi ɗan yanzu ba sai kun nemi makogoron shi ba kawai ya za a raba shi goma a ba kowa wanda bai ci ya ba wanda zai ci kuma in ba wai ƙwararren maciyin nama ba ne kai ba za ka gane ba ya za a ga mutu ya ci shi bai cin naman bunsuru kuma ya zo maka yawan sallah naka bunsurin ma ko a bunsurin ma shi babba ne kuma ka ba shi ya lashe to kaga wannan ba baya ci bane ka difiri ta tsafful kenan ka zallaha amma in baka cin abu duk yadda aka kewaya aka kewayo da shi sai ka gane duk yadda aka kewaya to yanka dan tayi dake cikin uwa shine yankan uwar idan aka yanka shi shi kenan sai yake cewa wata hillu mai tattani ko yace wa ma ubina min alhayy fa huwa maita abinda aka ciro daga merai wannan abun mushe ne an fahimta misali yanzu wani wani yazo a gujja a mota sai fada wani rago kawai sai kafar ragunan kafafuwan ragun guda biyu na gaba sai suka guntule kana zaune kawai sai suka faɗo murtuka murtuka ko ya buge saniya ya kwanye ya zaftare mata kafa sai ga kafar kawai a ƙasa wannan kafar mushe ce ba a ci sharaɗin shine ya zama na abin da aka ciro daga mataccen rayuwa na iya biyo shi in wanda rayuwa ba ta bin shi ne ya halarsa kamar yanzu saniya rago tunkiya aka asko gashinta rayuwa ba ta bin gashi ba laifi aka asko ko aka datso ko fatanta rayuwa ba ta bin kofato wannan babu laifi amma saniya na tsaye aka yanko kunninta ba za ka ci ba saboda rayuwa na iya bin shi wata hillu mai tattani mushe guda biyu sun halasta ka duba rahama ta Allah wanda za ka in ka fahimta sai ka ga wato Allah so yake mu huta yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra shi ma annabi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ka duba Allah da manzo suke tausayin mu to sai Allah da manzo suka ce mana to akwai wasu mushi dabbobi ne wasu halittu ne rai gare su amma ko sun mutu an halasta muku kuci sannan ya ce wadamani kuma an halasta muku wasu jina ne guda biyu kaga hurrimat alaikumul maitatu waddamu ko to amma kuma a nan wurin an halasta mana jini shine yace dabbobin da aka halasta muku mushin su sune as-samaku kifi wal jaradu da fara fara naga yanzu tana cin wanda suke cin kasuwa a kasuwa za gan su tiya-tiya wanda ya san dawon garin kaga yana ta auna so da amfanin da suke da shi hatta a jiki amma ka iya fara da likita sai ka samu likitan fara in akwai kuma ba za a rasa ba ko ya kware akan fara ka ji an ce akwai vitamins akwai proteins gashi nan kuma da kaso mai yawa yanzu ka ce sai an yanka fara za a fuskanci matsala ka ce kawai a yayo musu kifi ma in yana da rai a yanka bai da rai kawai shi kenan kuma yankan shi ma ba sai ka je makogoro ba ai baka san maki da inda makogoron yake ba sai kuma wal kabidu sai kuma hanta hanta da ganta jini ce wattihal sai kuma saifa an gane saifa suna nan a cikin dabbobi duka ana ganin su wayannan jinane ne guda biyu amma ya halatta a ci ka dafa su ka gasa su ka soya su ka yi farfesun su duk ma dai da za ka yi ka gyara su dai sai ka ci wa'annan jina ne biyun da mushe biyun an halasta mana wajen waɗancan mushe guda biyun a samak banda shi akan samu sauran dabbobi na ruwa duk dabbar da ba ta rayuwa sai a ruwa to ya halasta a ci ya halasta a ci ko da mushenta aka samu lokacin da su abu ubaida suka yi tafiya annabi sallallahu alaihi ya tura su wata sariya su wajen goma sha kaga haka suka fuskanci kalubale na karancin abinci abu ubaida shine jagora haka za zo a samu dabino daya a ce to wannan dabinan ku bakwai din nan shine abincin ku sai kuma gobe kamar yanzu sai a baka a ce to kai kai ta tsotsan shi har nan da kwakwaran manu a baka ka wurga a baki kai ta ci Allah ya sa ba dan Najeriya a tawagar don Allah zai cinye zo ya ci shi wallahi inna kulla shay'in khalaqa ya cika ka da ayoyi da hadisi Allah sa badan Najeriya ba ma Najeriya lokacin in akai kwakwaron ma ta ce kawo sai ka bar sai a je a wanki sai a ba na gaba a ce tsotsa zuwa hunkuyi in ku duka bakwai ko gama tsotso sai a mai da shi jaka sai gobe kamar yanzu ta dauko ruwa haka kamar fiye wata a raba muku ku hudu ku ci suka zo suka suka ƙari suka rika wahala kashi sai har ciyawa suka dawo suna ci suna kashi irin na awaki amma sun zo sun dan sauka a wani masauki kawai da daddare sun dan farka ko da asuba kawai sai ga wata dabba a jikin teku tabkekiya malamai na cewa ana ce mata giwon ruwa suka shiga suka su da yan gaturansu sun zama mahauta suka yi ta zabtaran nama suka cika buhuna suka ci suka ƙoshi suka wuguzurin shi kwarmin idon wajen mutane da yawa za su kwanta ɗaya bai taɓa ɗaya ba a kwarmin ido in ka ɗauko ƙashin haƙarƙari ɗaya ka ɗauko ɗayan ka jona shi ta can sama ka samu dokin da ya fi kowane doki girma da mutumin da ya fi kowa tsawo ya hau kai zai wuce ba tare da ya taɓa shi ba kaga ta fi giwa kenan shi sa suke ce mata giwon ruwa giwa a dabbobin tudu ne take da girma amma aka je teku yar tsituwa ce to kaga kaga karamin mota ita ma ko ta saniya kenan to kaga Allah mai halitta kenan shi yasa aka ce halittun da ke ruwa da kwari da ake da su sun ninnin kadan adam wa yakhluqu ma la ta'lamuna kenan sai za ga bincike na ta fitowa sai ga akwai an akwai ta dabba a ruwa tana da zuciyoyi sun kai shida zuciya zuciya shi yasa Allah da ya tashi kore zuciya biyu sai ya ce ga mutum kuma mutum ma namiji ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi aka ce mace fa malami suka ce to ai mace na iya samun zuciya biyu a jikinta sai take da ciki daga sadda aka busa wa ɗare yana da zuciya shi yasa cikin ƙwarewar ƙur'ani dan ma wani mai tsinin baki kai zai ce da tukka da wara ma ja'alallahu li rajulin balil insani ba dan a cire maka mace dan ita na iya samun kanta a zuciya biyu to waccan dabbar sai ga zuciya shida gare ta da zaka cire daya za ta ci gaba da rayuwa Allah dai haka yake halittu ga sunan kala kala akwai halittar da in ka datsa ta biyu nan ita wanda ta tafi da kan sai nan bayan sai ya warki ita kuma ɗayan da ta tafi da bindin sai kai ya tsuru a saitin a saitin inda aka yanki ko da wannan kyankyasin da muke mu'amala da shi a gida dan ka yanke mishi kai zai iya satuttuka bai mutu ba so da shi ba ta kai yake numfashi ba sannan saitin cikin shi akwai wani wuri ta nan yake numfashi da ko ba kai zai rayu ko ba kai Allah ya yi halitta wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun to sai malaiki ta karfi wata hillul maitatu mushe yana halatta lil mutarri ga mara lafiya ga mai bukata wanda ya shiga tsananin bukata idan mutum lalura ta kunci da yunwa kamar ta kashe shi kuma ba inda zai samu abinci to ya halatta ya ci mushi an ce yana akwai bukatar ya kiyaye na ɗaya dai yunwar ta zamana ta kai mai makwara na biyu ya zamana ba shi a gari bai zo gari ba in ya zo gari ba zai ci mushe ba a gare ya nema rance da sauransu ko ya nema haƙƙin shi na bakunta sharaɗi na uku ya zamana babu wani abin da zai ci a kusa ko da na saye ne ko na wani ya sa alama in ya shiga gari ya binciki mai gonar daga baya ya biya a yunwa ce ta gaske bisa lalura ba yadda ya iya to duk wanda ya samu kanshi a hali na kunci to ya halatta ya ci mushe har ma ya yi guziri har zuwa lokacin da zai sami yayewar damuwar da yake ciki to daga nan sai ya watsar da abin da ya ragu sai kuma ya dawo cin abin da ya halasta gare shi yana ga shikenan ko sai mu dakata wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh a ba za ta mako ba ba za ta mako ba ayan ta mutu amma amfana ko ya samu darasi ko eh gobe sai ya rika fita da wuka yawwa kaga darasin kenan kuma dama ai kowane karatu akwai school fees ko shi na shi school fees din saniya ya bayar ya naga kullum zaka fita da wuka kace saniya na bayar aka koya ma saniya na bayar to da ka ba dama ya make ta dole ya hakura dai ya mika al'amarin shi ga Allah amma ya kamata ya rika fita da wuka ne saboda ai makiyayin dai kowa san haka suke yi wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh e za a iya yi kila ma hukacin sa ne ya haukace to za a iya samun wani ya ko ya karya shi ko ya mai wani dukan da daga nan sai maza a biyo da wuka a yanka har a cika sharuɗin an ya mutu shikenan ai dama try and error ne ko gwaji ne in ya mutu shikenan ba za a ci ba ko ya bismillah ba ma ka a cikin hanyoyin yanka ai Allah ma ya haramta wal munkhaliqatu wadda aka makare wal mawqudatu da da da, da wadda aka abin nan make da sanda wal mutaraddiyatu da wadda aka wurgo daga sama ta kasa wan nasihatu da wadda aka soka da kaho ko da wani abu ci tsakanin dabbobi da dabbobi ko kuma wani karfi to da duka ba za a ci wa'annan ba wa alaikumus salam e su wannan yankawa ake yi in sun zama cikin wanda suka halasta a ci sai a yanka shi kaga kifi bai rayuwa a tudu sai dai a ce kifin da ke rayuwa a cikin tabo kamar suna ce akwai ashabbut da sauransu wasu nau'ukan kifaye kamar a hausa karfashe babin nan tarwada galibin su suke rayuwa a irin wannan wurin ko nan Niger State kaje za ka ga suna farauta irin wannan saboda kwarewa ma zai zo ya kalla nan wurin sai ce zai wuya ba za a samu kifi a nan ba za ga kawai sai sai sai a share kamar rabin daki sai a fara hakawa to za fa a cimma kifi ne shimfiɗaɗɗe a wurin dan na dubu ɗari za ka iya samu guda ɗaya amma za ka iya kwana uku huɗu kana haka za ka cimma shi a shimfiɗe a cikin teku a cikin tabo to sai ka yi da gaske ma zan iya ciro shi dai in ka faɗa mai a kaikaice zai iya illata ka ko ya kashe ka in ya damƙe mutum to shi kenan yana da ƙarfi a nan yake a shimfiɗe amma ka ga irin girman da yi irin wannan ƙananan motocin yan kurkuren na wata ba ta iya ɗaukar wani ba sai dai ka nemo mai kanta haka za ga an baje abu an yi buhuna da yawa da shi an yi cikin gari to kaga irin wannan shi ma dama bai ma rayuwa a tudu to shi ma hukuncin shi ɗaya da wancan da ke rayuwa a teku dabbobin da ke rayuwa a tudu da teku in ya halasta a ci ka kaman kada na rayuwa a tudu ya rayu kuma a teku shi kuma haramun ne a ci kwado yana rayuwa a tudu yana rayuwa a teku shi kuma haramun ne a ci maciji akwai mai rayuwa a tudu mai rayuwa a teku shi ma haramun ne a ci dabbobi da yawa za ga sun iya ruwa saniya ta iya ruwa ko damisa ta iya ruwa saniya ya halasta a ci saboda hukuncin ta tun na tudu barewa a damisa haramun ne a ci saboda tana cikin dabbobi zunabin ko zawatu nab ko zawatu anyab suna da figoki da haka haramun ne a ci wa tasidu bihi ma tana ma farauta da figokin Allah ya samu wa alaikum assalam
nasi ne malam wajen yanka din nan idan mutum zai yanka kaman kaji da ya ce in kai ka tsaya dole ka wanke wuka sannan ka zo zai biyu ka yanka eh wannan zai zama sai dai aiki da wancan hadisi na inna abinna illa kataba al-ihsana ala kulli shay sai dai abu hadisi abu ya ala kenan sai dai amfani da wannan kaidar saboda jinin galiban da kusar da wukar yake galiba kuma ila in ta ga jinin za ta iya jin wani abu to a wanke kar ta gani ko kuma a wanke a sake wasawa wal yuhidda ahadukum shafaratahu ɗayan ku ya tabbatar ya sake wasa wukar shi ko ya wasa wukar shi to inda ya wa'in abubuwan suna da wa'in nan samarat ɗin to nafsi ne kenan ya ce a yi haka Allah ya samu dace ka su na kallon wa bi hamdika wa alaikum salam eh eh
yanka ba don Allah ba
a to ai ko ya yanka ko bai yanka ba za a ci ba ita ce fahimtar yan keke da keke cikin malamai muhakkikuna saboda yankan da ake yanka ne na tunawa da ranar 25 ga Disamba da aka haifi Annabi Isa wanda ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne har su sun san ƙarya ne la fil ahad al qadim wal testament wala fil ahad al jadid new testament saboda ko an yanka bai canza hukuncin halaccin cin yankansu ba ana maganan yankansu ne wanda bai da ta'alluki da wani bikinsu yankan yahudawa na na bukukuwansu na guyam ko goyim ba za a ci ba wani yanka da suke yi don tabbatar da wata aƙidarsu ta dabbantar da duk wanda ba ba yahude ba ba za a ci ba yankan kiristoci na xmas 25 december ko na easter good friday and easter monday duk ba za a ci nan ba amma haka nan a wani wani monetization ya siyo yar akuyar shi ko kajin shi ya yanka da kanshi in ya baka zaka iya ka karba musamman kana kallon akwai wasu masale ko wasu fa'idodi na a karba amma dan musulmi ya yanka kai ka je ka nada abincin kirsimeti hanyar da bai yi ba ka ci abin da bai halatta ba lallahi ra akwai hisabi daɗin abin Allah ne kuma hakamul hakimina. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.